ونحو إني درهم ولي ودر ملتزم فيه تقدم الخبر نعم كذا إذا عاد عليه مرمر مما به أنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نسيرا وأبدا المحصول قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد an faɗa a baya cewa akwai inda yake a iya gabatar da labari akan mubtada sai aka kawo kuma guraren da yake gaba ɗaya bai halatta a gabatar da labari akan mubtada ba wanda aka faɗi waje kamar guda biyar to kuma a nan za a yi bayani ne akan wasu gurare inda waɗannan guraren yake dole a ce labari ma ya gabaci mubtada dole ne a waɗannan guraren a ce labari ya gabaci mubtada shine yace wani hau inda dirhamu inda labari ya zamo zarafi mubtada kuma ya zamo suna ne wanda yake nikira ba ma'arifa ba to mun zama fi takardun habar dole ne a gabatar da labari a wajen an lizinta a cikinsa gabatar da labari ko inda zaidin malu inda zaidin malu tunan dole a gabatar da inda zaidin wanda shine labarin akan a in a wato kan malu wanda yake mubtada a gabatar da inda zaidin wanda yake shine labarin akan malu wali wadar ko kuma inda kace li wadaru shi ma dai inda labari ya zamo jari da majaruri ga kuma mubtadan nikira to a irin nan wajen multa zamun fi takardumul habar wajibi ne an lizinta a cikinsa a gabatar da labari wajibi ne a gabatar da labari ina misalan irin wannan a ƙur'ani a ƙur'ani a ina ne za a ce ga mubtada ya zo nikira ga labarin ya zo zarafi ko ga mubtada ya zo nikira ga labarin ya zo jari da majurori hmm? yana da dama irin waɗannan a cikin ƙur'ani ko musamman da shi jari da majurori a ce ya zo labari ga mubtada wanda yake nikira fi amsarihim gishawa a gishawatin shine mubtada fi amsarihim jari da majruri shine labari amma a nan dole a ce labarin ya gabata to kaza idan ada alaihi murmur hakanan idan ya zamo lamiri ya koma ga shi labarin mimma bihi anhu mubina yuhbaru daga abinda aka bada labari da shi daga gare shi idan ya zama mubtada ya kunshi lamiri lamirin da yake ya koma ga labari to dole a fara faɗan labari kamar misali fiddari baniha wanda ya gina gidan yana cikin gidan to yanzu baniha ha lamiri ne wanda ya zo a cikin mubtada shine bani wanda kuma ya koma kan dari to anan dole a fara faɗan labarin dan kada ya bayu zuwa a ce lamiri ya koma ga muta'ahiri labzan wa rutbata yanzu an ce fidari bani ha lamiri ya koma kan mutaqaddimi ne lafzan ko da yake muta'ahiri ne rutbata to haka ba laifi bane amma a ce lamiri ya koma kan muta'ahiri lafzan wa rutbata to ba daidai ba ne a nahau na larabawa kaza iza ya staujibu tabdira waje na uku da yake dole a gabatar da labari akan mubtada shine idan mubtadan ya zo kalma wadda a tsarin magana na larabci dole ne a tsarin magana ta larabci dole a ce ta zo a farko kamar ta zo istifari ina misali ka aina man alimtuhu nasira kamar yadda ka ce ina wanda na san shi alhali yana mai taimakawa to a nan aina labari ne man man ɗin nan ita ce mubtadan amma a nan dole a gabatar da labarin ba dama ka ce man alimtuhu nasiran aina wanda na san yana taimakawa wanda na san shi alhali yana taimakawa ko na san shi ya mai taimakawa ina yake a yau masu taimakawa sai a ce kamar sun kau kenan ko wa habarar mahsuri kaddim abada sai waje na hudu da yake wajibi ne a gabatar da labari akan mubtada shine inda ya zamo a shi an yi hasarin mubtada to a irin nan dole a gabatar masa da labari kamala na illati baro ahmad kamar inda kace mu kam ba mu da abin da zamu in ba mu tsaya mu bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to anan lana ɗin shine labarin itiba wa hamada shine mubtada amma a irin nan bayan da za a yi a ce mubtadan ya zo a farko dole labarin ya fara zuwa malana illatiba'u ahmada akwai wa'ansu da suka ce a idan ya zama abin da ake nufi ya bayyana to a irin nan a iya gabatar da labarin ba a iya gabatar da a mubtadan kai a kan labarin idan zama abinda ake nufi ya bayyana amma dai zance ne shine cewa inda an yi hasaru to a gabatar da labarin a kan mubtadan inda mubtadan an yi hasarunsa kama nan me aka yi hasaru ita ba wa hamada shi aka yi hasaru cewa shi ne kadai mu abinda muke da shi shi aka yi hasaru da cewa shi ne kaɗai abin da nake da shi ba mu da komai in babin manzan Allah ba ko kuma yadda ka ce ma fiddari illa zaidu to fiddari shi ne labarin zaidu shi ne muftada amma tun da ka yi hasaru dole ka gabatar da labarin ana zaidu ka yi hasaru da cewa shi kaɗai ne a cikin gida ba wanda yake gidan in ba shi ba ko kuma inna ma fiddari zaidu to shi ma zaidu mubtada ne fiddari labarin dole ka gabatar da mubtada labarin shine fiddari akan zaidu to wannan kenan sai kuma wata mas'ala asali dai mubtada ambace shi labari ma ambace shi saboda kowanne a cikin su rukuni ne a magana to amma akan samu wasu guraren inda za a ce an shafe ɗaya daga cikin su wanda a nan shi za a bayyana wa hasu ma hukulan a shafe abinda yake an sani daga mubtada ko labari ja'iz haka din ya halatta ya halatta a iya shafe mubtada in an san shi haka nan a iya shafe labari in an san shi kamata ƙulu zaidu kamar yadda za ka ce zaidu zaidu ne ba da min inda kuma bayan wani ya tambaye ka waye a wajen ku ka iya cewa zaidun kai shuru to a nan zaidun din nan menene mubtada ne ina labarinsa an shafe saboda an san shi dan kana nufin a nan ka ce zaidun indana to sai ka shafe indana din wa fi jawabi kaifa zaidu ko kuma wani ya tambaye ka kaifa zaidu kaka zaidu yake wani hali zaidu yake ciki ul sai ka ce da nufin ka iya amsa masa da cewa da nufin bai da lafiya to anan da nufin labari ne na mubtada me mubtadan shine zaidu kamar ka ce zaidu da nufin zaidu bai da lafiya fa zaidu zaidu dinnan ustuguniya allu an wadatu daga gare shi ilfuri mubtadan nan an wadatu daga gare shi tunda yake an san yana a gurere dewa akan shafe mubtada ko a shafe labar yanzu misali kamar faɗin mawaƙi na hannu bima inda na wa an tabi ma inda kaurarin wa ra'ayi mutarifu to na hannu bima inda na an shafe labarin ma ɗin na muftadaci inda na sila ne na ma ma ɗin mausuliya ce wadda ta zo a matsayin muftada inda na kuwa shibuhul jumlati ne ya zo a matsayin silar mausuli labarin ma ɗin an shafe a koko labarin na haru din na haru din labarin an shafe nasa shine daruna na hannu raruna bima inda na wa amsa bima inda karari mu min yadda da abin da muke da shi kai ma kuma ka yadda da abin da kake da shi duk da cewa fahimtar mu ta bambanta ta duk da cewa fahimtar mu ta bambanta yana daga shafe a wato mubtada fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace man amila salihan fali nafsi wa man sa'a fa alaiha man amila salihan fali nafsi to anan linafsi labari ne na mubtada wanda yake an shafe kamar an ce fa amaluhu linafsi aikin sa yayi kyakkyawan kansa yayiwa an aikin da yayi kyakkyawa kansa yayiwa to akan shafe ma mubtadan da labarin gaba daya idan ya zamo an san idan ya zamo an san su a yadda wasu suke faɗa kamar a faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala wallahi ya isna min almahiri min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur wallati lam yahirin to nan suka ce an shafe mubtadar labarin wato shine fa iddatuhunna salasatu ashhur ko fa iddatuhunna kazalika fa iddatuhunna kazalika to haka nan misali da wani zai tambaye ka ce a zaidun ƙa'imin ka iya amsa masa da na'am to yanzu da ka ce na'am ka tsaye da maganar ka iyaka nan ka shafe mubtada ne da labari kama ka ce na'am zaidun ƙa'imin wanda zaidun ɗin mubtada ne ƙa'imin labari to wa ba da laula galiban hasul habar hatimu to an yi bayani akan cewa shafe mubtada ko shafe labari yana halatta inda an sani to kuma nan sai ya faɗi guraren da yake wajibi ne ma a shafe labari ya ce hasful habar shafe labari hatimu lalle ne ba a da laula bayan laula galiban a galibi a galibi akan shafe labari bayan laula kamar misali laula antum lakunna muminiyin to antum dinnan mubtada ne labarinsa an shafe shi ne laula antum maujuduna maujuduna din shi wato aka shafe malamai suka ce shi abinda yake zuwa bayan laula tayo ya zamo kauni ne ammi wato da za a kaddara shi da maujudun ko abin da ya kama da haka ko kuma ya zama kauni ne hasi shi ne wanda in an kaddara maujudun ko abin da ya kama da haka magana ba za ta inganta ba sai an kaddara wani abu da ya fi keɓanta daga haka tunda maujudun zarar akwai to wani abin ba wai ana bukatar ya zama akwai ba a'a yana ma wani hali to idan zamo hasi ne irin wannan shi ake cewa kauni hasi don kauni hasi ne wannan ba a shafewa amma idan ami ne shi ne ake shafewa yanzu ka wannan na ƙur'anin da aka ce laula antum to kauni ne ami tunda za a kaddara maujuduna in ba dan ku nan akwai ku ba da min imani da a ce ba ku da an ga imani daga gare mu wannan kaga kauni ami kenan amma idan ya zama kauni hasi ne to wannan ba a shafewa kamar baitin abul ala'il ma'arri wanda shi ana kawo shi ne a matsayin misali ba shahidi ba da yake cewa yuzibu ru'ubu minhu kulla uru falawlal gimdu yumsikuhu da sala yuzibu ru'ubu minhu kulla uru falawlal gimdu to nan aljimlu mutane ne da yake ya zo bayan laula amma da yake labarin ba kauni ne ami ba kauni ne hasi shine yumsiku dan rikewa kauni ne hasi ba wai akwai bane tunda ta yi akwai amma ba a rike din ba an fahimta ta yi akwai amma ya zamo ba a rike ba yanzu misali da zaka ce laula wa ra'asi la'ataituka in ba dan kaina ba da na zo wajenka to wannan sai magana ta zama ba daidai ba saboda a nan ba za ta iya zama kana nufin da a ce kanka samamme ne da a ce in ba don cewa kanka samamme ne ba da ka je wajen wannan mutum a'a to in ba ka da kan da Allah za ka iya zuwa ma wajensa ai kaga kauni ami ba za ta yi a kaddara a nan ba za a kaddara kauni hasi kamar misali laula ra'asi wa ji'u mana cewa kai na ya min ciwo la'ata ya tuka da na zo wajenka to cewa yana ma ciwo wannan ai kauni ne hatsi ba kauni ne ami ba don wannan dole a bayyana waji'un din tunda yake kauni ne hatsi wa fi nasu yaminin zastabar wannan ya tabbata cewa ana shafe labari lalle lalle a cikin abin da yake ya bayyana rantsuwa idan mubtada ya zamo ran- nassi ne na rantsuwa to dole a shafe labarin kamar in ka ce la'amruka la'af'alanna to la'amruka amruka ɗin mubtada ne labarin safa an shafe shi ne ƙasani ƙasani ko na ƙur'ani la'amruka innahum lafi sakratihim ya'maru ranan fa la'amruka ƙasani ubangiji yake cewa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam rayuwarka da ita nake rantsuwa ina rantsuwa da rayuwarka wanda aka ce wannan yana cikin ɗaukaka girmamawa mafi ɗaukaka girmamawa azzaman lahu halkahu azzaman lahu hulkahu azzaman halka jami'a wa mi wa inaka wato azzaman farla wa minhu bi amrihi ila'u to wa kana farlu lahi alayka azim zama lahu mulkahu wa innaka la ala mulkin azim wa kana farlu lahi alayka azima shine azama farla wa minhu bi halqihi bi amrihi ila to a to waje na biyu kenan waɗanda yake wajibi a shafe wato labari wa ba da wawi haka nan waje na uku da ake shafe labari dole shine bayan wawi ayyanar mafhuma amma da ta ayyana abin da za a fahimta daga ma'a buwawin da take ma'anarta ma'anar ma'a to ya ita ma ana shafe labari bayan ta lalle lalle ka misili kamar da sukan ce kullu sani'in wa ma sana duk mai sana'a da sana'arsa to anan kullu sani'in mubtada ne wa ma sana ma'dufi ne wato tare da da sana'arsa tumi an shafe labari shine mukutarina ne ba za ka raba su ba duk mai sana'a ba za ka raba shi da sana'arsa ba ko da suke cewa kullu rajulin warai atuhu kullu rajulin warai atuhu to shi ba nan akwai mukutarina ne kowane mutum da sana'arsa ba a raba su ba za a yi ba za ta yi a raba su ba to waje na hudu shine aka faɗa inda yace wa qabla hali haka nan wajibi ne a shafe labari kafin hali labarin da yake ya zo kafin hali la yakunu habara da bayan da za a yi wannan halin a ce ya zamo labari an la zai habaru hukar urmira daga abin da aka shafe labarinsa akan larabawa suka zo da wani tsari na magana wanda a wannan tsari na magana suna kawo wani hali wanda da shi suka cika ma magana wanda halin da suke kawowa ba za ta yi ya zamo shi ne labarin mubtadan ba to a irin nan sai a ce an shafe mubtadan wanda kuma shafe shi ɗin wajibi ne ina misali karar biyar abda musiya kamar yadda kace duka na ga bawa halin da bawa ya munana ne to yanzu wannan musi'an ɗin hali ne da bayan da za a iya ce shi ne labari ga rarrabi saboda in kace rarbiyar abda musi'un ma'anar samsam ta sauya daga wannan kamar ka ce duka na gabawa yana munanawa to kai ko ba haka kake so ka ce ba kana son ka ce dukan ka gabawa yana samuwa ne a halin da bawan ya muna shi yasa ka gona musi an bai dace zama labari ba to shi yasa a nan akwai labarin wanda an shafe shi dole kamar ka ce rarrabiyar abda hasilun hala kaunil abdi musiya duka na ga bawa na samuwa ne idan bawan halin da bawa ya munana in bawa bai munana ba sai mu zauna lafiya da shi ba ruwa na da dukansa wa ta mutabiniyal haqa ko kuma ina kace a ta mutabiniyal haqa mafi cikar bayyanawa ta ga gaskiya inda na bayyana gaskiya ta hanya mafi cika manudan bil hikam halin kasancewar bayanin nawa ya an kewaye shi da hikimomi to sannan ne ya fi cika wanda shi ma'anan an shafe labarin manudan dinnan hali ne wanda ba za ta yi ya zama labarin a tanmu ba da ya gabata buktadan da ya gabata shi yasa nan akwai labari da aka shafe wujuba kamar ka ce a tanmu tabini alhaqa hasilun hala kauni zalika tabini manudan bil hikami mafi cikar bayyana ta gaskiya yana samuwa ne idan ya zama wannan bayyanawar na kewaye ta na rataya mata hikimomi wajen bayani kasa hikima a cikin bayanin naka wannan kan jawo su wanda kake ba bayanin su fi ƙara fahimta su fi fahimta a to shi ma nan da yana cikin wajen da yake wajibi a shafe labari a shafe labari akwai guraren da yake wajibi ne a shafe mubtada wanda shi a nan bai faɗe su ba amma kamar jalaluddin suyudi ya faɗa a cikin farida ko ya baitocin nasa suke baitocin jalaluddin suyudi wanda a cikinsu ya bayyana guraren da yake wajibi ne a shafe mubtada لمبتدا أخبر عنه بقسم أو مصدر عن فعله الحذف ختم أو تلو نئمة أو بناءة قطع أو ما تلا لا سيما إن رفع الحذف شافي وإن ختم واجبين لمبتدا ga mubtada uhubira anhu bi kasar da aka ba da labari daga gare shi da rantsuwa kamar wato kamar la'aƙumanna kamar ka ce ƙasami la'aƙumanna rantsuwa ta wallahi zan miƙe wallahi sai na miƙe ko kuma da suka ce fi zimmaci la'af'alanna to kamar ka ce fi zimmaci ƙasamu akwai rantsuwa da na rata ta da zimmata to ƙasamun ɗinnan muftada ne wanda yake wajibul hasbi mubtada ne wanda dole a shafi ne mubtada ubil anu bi kasam aw masdari ko kuma aka bada labari da masdari an da hada wato wanda yake an fi'lihi da ya tsaya matsayin fi'li kamar na qur'ani sabrun jamil fa sabrun jamil to nan sabrun jamil labari ne da an shafe mubtadansa shine amri sabrun jamilu lamari na in haƙuri kyakkyawa amri ɗin shine mubtadan da yake wajibul hasbi dole ne a shafe shi a waje na biyu kenan abtulu ni'ima ko ko bayan ni'ima an kace ni'imar rajulu zaidu to ni'imar rajulu zaidu zaidu ɗin wato labari ne na mutum da aka shafe lalle shi ne huwa zaidu huwa zaidu huwa zaidu auminatun kudiya waje na hudu shine inda aka yi kad'u a na'ati kama alhamdulillahi hamidu to kama an ce huwa alhamidu alhamdulillahi hamidu kama an ce huwa alhamidu aw ma talala siyama waje na biyar shine abinda yake yazo bayan lafiyama yau mafi a idan aka yi masa rafa in ka ce lafiyama zaidun to zaidun ɗin labari ne wanda an shafe muftadansa wajibi ne lafiyama huwa zaidu musamman wanda ake kira zaidu to huwa ɗin aka shafe wanda yake muftada ne zaidun ɗin labarinsa wa habaru bisnayin larabawa sukan ba da labari da abu biyu awa bi aksara ko abin da yake haura biyu labari ya zo biyu ko ya haura biyu an wahidin daga muftada guda daya muftada ya zama guda daya amma labarin biyu ko labarin ma ya haura biyu ina misalin inda yake labarin guda biyu ne kahun saratun shu'ara kamar yadda kace hum su dinnan saratun shagabanni ne shu'ara wake gwanaye kuma a wajen wake to hum din muftada ne saratun labari na farko shu'ara labari na biyu ko kuma faɗin mawaƙi da ya ce yana mu bihi da muƙulatan yi wa yattaki bi wurin malaya fawa ya kazanu hajiku to fa huwa mubtada ne ya kazanu labari na farko hajiyun labari na biyu haka nan ta yi zama ya haura biyan kamar na qur'ani wa huwa al-ghafurur wadud dhul arshil majid fa'alun lima yanzu huwa mutadani algafuru labari na farko alwadudu labari na biyu zul'arshi labari na uku in an karanta majidu da rammar dal ya zama labari na hudu fa'alul shine labari na biyar ya zama mutada ɗaya labari biyar ko faɗin wani da ya ce man yaku zabatin ba ha zabate muƙayyazu musan ya furushate to ha za mutada batte labari na farko mukayyazun labari na biyu musayyafun labari na uku mushatti labari na hudu wanda duk yake da riga to ga irin tawa riga wanda yake da jaket to ga irin tawa jaket din wanda ni a cikinta nake wakacin rani nake wakacin bazara nake wakacin sanyi shine muqayyadun musayyafun mushakkik to alhamdulillah sai an zo karshen babu mubtada da labari ko to sai tambayoyi dai da aka yi a nan a irin wannan nusa ya kawo tambayoyi har guda takwas ko to na ganin allah da ko a duba tambayoyin a hankali a tambaya ta farko da yake cewa kadan ta gani lokacin da wa'an labari famata wa ma sharru zalika musulma ta ko akwai guraren da mubtada yake wadatuwa daga labari a yaushe ne me ya sharaɗin haka ka kawo misali wa zai ba da amsar wannan tambayar guda ɗaya ta a ina ne mubtada yake wadatuwa daga labari yaushe ne a ina ne ko me ya sharaɗin haka a tambaya ɗaya sai tambayoyi da dama wanda za a yi su yaushe ne a ina ne ba ka ba da haddi ba haddi za ka baya cikakke ya siyoki na ka ya faɗi wannan magana ma'an lafiyo ya siyoki na ka ya faɗi wannan magana wa minhu wasfun ko rafi'un lima kafa yasbiquhu يسبقه اه يسبقه اسم بعدين وصف وصف اه اه an faɗi wasu aba wa minhu wasfun rafi'un lima kafa yasbiquhu min hmm? bishiya za ka samu karin da hawa ina za a tashi yukuhu mustafimu aw ma nafa لكونه قام مقام الفعل لا توجد له مفردا قد فعل او فان يتابع فلما بعد خبر في مفرد ونحوه الامران كر سيتي من كما wanda baiti ne gaba da wannan babu wuta da labari na farida baiti nawa ne bai kai baiti hamsin ba yanzu ku bayan zafi aka baka yan dubu dubu ko bandar hamsin na ya za ka daga da su ko kai ungo kofa da sauri والابتداء راكع مبتدا يراجع لك الاسم اولا لتوبره بالمبتدا ارفع خبرا ومن يقول كرافع صوب ومفردا يقول فجامد خالد ويل والمرمر في ذي ارتقاء ويجوم يسار هل سجرا على الذي ليس له والرافع الظاهر لا يهدي قلت بهم هامر أين المكر وحكمه نأتا وهالا كالعبر وجملة حكم to ina za ta sha'awa